عقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر لك الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا هدي حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدادي فريد الدهري آل الدلاكي hatam na hatamaini abu ishaq alhaji ibrahim yas radiyallahu ta'ala an shehi umar biyu qaidi wa fari malazi wa dibi lallashi ibrahim musaddad جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية وارض الله تعالى عن كل ما يتعلق بأجيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك العرف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العبد لله والعبد أو الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك المصطفى الكريم أن تكرم مسوانا وأن تسهل لنا الحياة بجاه أحمدا وفاتحا ومحمدا وسيدا وبحق قدره عندك يا شي كذيش آمين يومنا زمان دريد تمانين دهدو زامي تحليل باب الأسرار تنبين لك وشيو تجاني أن فرق بين ال العلوم والأسرار والفتوحات والمواحب والفيوضات والحقائق والدقائق والتجليات والمشاهدة والمكاشفة والمعارف والحضارات والمقامات والمنازل والأنوار والواردات والأحوال وانا مراتبين وانا أكتم بها washotani wasu suna kama da wasu mutaradifai ne amma shehi a bambanta fajaba radiyallahu anhu bima nasuhu shau ya amsa faƙala ilam annal bayana annal bayana hazil umuru bayanin wannan al'amari alfat shi ne fatahu wa haƙiƙatul fatahi abin da ke nufi da fatahi wa ba zaga min lagaibi amma da ba ka ganin shi ka gan shi ba zaga min lagaibi abin da ba ka ganin shi sai ka gan shi sunan shi fatahi da abin ba ka san shi ba abu ne wanda daga gaibi ke zuwa in ya bayyana to ya zamo a gurinka ba gaibi ba ya bayyana kenan shi kuma daga yana ke samuwa an zawa hijabi kawar da hijabi ne ba a da ihtijabihi bayan da yana cikin hijabinsa sai aka kawar da shi fahuwa wannan shamil lijimil haƙaƙil mazkura ya tattare lijimil haƙaƙi daga dukkan haƙiƙa almazkurati abin ambato minal ulumi na daga ilimai wa gairiha da waninta kullum ma kana mahajubun anu duk abin da ya kasance mahajubi ne wan fataha laufi aka yi masa imti aka masa fatahi fahu fatahun shi yake kira fatahi waidan fainal fataha shi fatahi ibaratun annan zawalil hijabi kenan abin da za ka ce in an ce ma fatahi amma ka fatahi to mana an kawar maka da hijabin wani abu eh an kawar idon ka yana rufe sai aka bude maka abinda ba ka gani sai ka gani abinda ba ka gane ba sai ka gane ai ko fahimta yana zuwa a haka ko rashin gane abu idan ka gane shi me aka maka an kawar maka da hijabi saboda haka an samu fatahi cikin wani abu kana tona rami ne kana neman dutse stone dutse irin na alfarman kana tonawa baka samu ba kana samu ka samu an buɗa maka ka samu fatahi sunan shi duk wayannan ana kiransa futuhatu bainal ulum abu abu dai ga sunan da yawa wanda yake ɗauke da abubuwa da shi wama bazaga ba'dahu abin da ya bayyana bayansa min haƙaƙil ma'ani daga haƙiƙa ma'ani almaskura wanda ake mata shi yusamma fa'idan ana faɗa masa ana kiran shi kwaranyi fa'idan wato ja alfatu wala ma ja faba haka liyanau faba ba da hafsi domin ya kwaranyo ne bayan da yana riƙe an riƙe shi da ba ka san abun ba sai ya buɗe waidan final faida shi kuma faida shamilun lil ulumi ya tattare ulumai wal asrari da sirroi wal haƙaƙi da haƙiƙa wal ma'arifi da sani wala anwari da haske faida shi kuma runduna ne shi ma wanda gabaki daya shi yake ba da sirru haƙa'iƙu ma'arifu anwaru sai buɗa wa masiru to shi sirrin kuma fahuwa minhu daga cikinsa ne huwa ma ya ƙazifuhu Allah fi kala bi abdin shi kuma daga cikin sirri abin da yake fitowa haske ne wanda Allah ke turawa cikin zuciyan bawa min alfuhumi na fahimta sai ka gaggane wasu abubuwan da baka iya ganewa ba za ka gane yanzu na gane yanzu kaza gashi ana kiran ana kiransa fatahu ana kiransa faida ana kiransa gashi nan dai ana kiran shi da abubuwa daban-daban amma kowane ako kujeran da yake daga nan ake amfana da shi ana kiran fatayi ana kiransa ana kiransa sirru ana kiransa nuru ana gashi nan dai wa min ha yana daga cikinsa ma yi ariful abd ana abin da ke sanar da bawa bi ma yuri duhullahu abin da Allah yake so sai a ganar da kai ga abin da Allah da wannan Allah yana so wannan Allah ba so fita sarifi lakawa ne cikin tasrif na kaunu to misali limaza wujid hadal kauni dan ne aka samar da wannan kaun jauharan suka zama jauhari aw ardan ko suka zama ardu wa ma yuradu minhu me ake nufi da shi wa ma yunsha anhu me ake ta ina aka faro aka faro shi wa min ay hadaratin huwa da wani hadara yake wa min al asrar al fuyud yana daga cikin sirri na faida fa fuyudul hukumi kwaranya hukunci wada ƙaƙiha da da siraran hukunci wa min al-asrari yana daga cikin sirori mai zihul abdu abinda ke nisantar da bawa an kulliyati daga barin dukkansa wa ya kharjuhu a fitar da shi an da'irati sirrin insi daga da'irar motsinsa wa ya kharjuhu ya fitar da shi fi bari hadartul uluhiyya daga cikin kogin nan na hadaran uluhiyya bi haisu Allah shuran lahu ta gurin da ba zai ji ba fi ma'adaha kuma bayan ta min nafsi wa gairiya daga kansa da wanta faismu hunaka zai ji a nan wai shahadu ma la dakatar lokodi zai fahimci abin da bayi da iko a ƙwaƙwalwansa ya fahimta bi fahmi mabadihi daga fahimtar mafaransa fadana an darki gati balle kuma ya riski gayarsa wa bi zalika sir da wannan sirrin allazi a garaƙohu wanda aka dullume da shi idurikun mabadihi wa gayatu zai riski mafaransa da isa matuƙansa shuhudan wajen gani wa sam'an da wajen ji wa idrakan da riska wa zauƙan da zauƙi wa haza wannan min a'azul asrar yana daga cikin mafi a'azul asrari mafi buwayen sirrori allati tufadu ala al'adi wanda ke turawa bawa Allah ka bamu wa min al-asrari yana daga cikin sirrori amma la mikinu taswiru wanda baya yiwa a kwatanta maka shi wala tuhamu ba a tunaninsa fadanan balle an an tasila ilaihi ibaratu wata irin ibara ta zo maka wata hilibi da'iratu isharati balle da'ira ta ishara ta yi maka ta kewaye maka shi li'izzatu sadawati saboda buwayan tumbi na Ubangiji, wa jalalihi da jalalan Ubangiji, umayan ɗaui alaihi, da abin da ke nan naɗewa min fa'idihi na daga fa'idodinsa wa kamalihi da kamalansa, wala hada lil asrar babu iyaka wajen sirorin da Allah yake ba mutane, la yarifuwa ba wanda ke sanin abun. illa man zaƙa sai dai in ka ji irin sirrin da Allah ya baka kawai wuce kifayatun wannan ya ishe ka ka gane abin da ake nufi wannan abin da ake maganan nan yare ne baki ɗaya na sufaye larabci amma yare ne larabci ne amma yare ne kamar ana bambanta maka a cikin zuciyarka ne wannan ba gangan jiki ba ne saboda haka su malam suna ganewa in ka tafi a cikin tafiyarka a wajen Allah akwai abin da ake kira fatahi ana kiransa da shi abin da ake kiran fatahin nan shi ne ake kira zawalil hijabi abin da ake kira zawalil hijabi shi ne kuma ake kiran shi faida abin da ake kiran sa faida nan shi ake kiran sa asararu sai dawo sai ceto a fatahin yanzu misali in mutum yana neman kuɗi mu a cikin mutanen mu ana cewa faida ta fashe ma'ana ka samu kuɗi watakila haka ana amfani da wannan faida ta fashe ba faida abin da ake nufi samun kuɗi ba shi ne faida ba amma abin da ya zo maka aka idrakinsa bayan bayanan ka san shi bayan ba ka san shi ba ka same shi bayan ba ka taɓa samunsa ba aka buɗa ma bayan ba buɗa ma ba aka kwaranyo maka bayan ba ba kwaran to yana da suna daban-daban amma ana kiran shi abu da ana kiran shi abu da to in kai in a canci canci ne in ka zo da ka kama ba za ka iya kamawa gida ɗaya ba domin guri abu ne wanda yake da gurare daban-daban shi asararu abu ne wanda yake daban in aka ce asararu a hausa abinda kai da aka fahimta sirri kawai in aka ce sirri ka ce an baka asiri watakila an baka wani wuridi watakila an baka wani watakila don za ka fasarta shi haka amma shi mustamilun ne ya tare waɗansu abubuwa ne a dunkule da sunan haka amma ba abu guda ɗaya ba ne idan aka ce a to an riga an saka maka asirin an riga an saka maka asirin misali an saka maka asirin kamar yaya to an saka maka asirin zai yi faɗuwa asiri haka a dunkule amma me asirin me sai ka ji a to ai tun da an yadda da kai gaskiya ne sha mai ne amma wani zauki ya bambanta ma yaya abubuwan suke saboda haka abu ne wanda yake yana da kalman sufanci yana da waɗansu irin abubuwa irin wayannan baya yi wa karan farko ka rashi abin ka idrakin abin ka gane sai an yi tsaya an yi maka bayani kenan ba za ka yi wa mutane katsalandan ba haka ya kamata wal marifatu marifa irtifa'il hujub shine ɗauke hijabi an gubi bil haqaiqi sifati wal asma'i daga gaibi na haƙiƙan sifa ko suna فإن المعرفة شي معرفة مع الفتح تارد فتح متلازمان متغيرين كاغني سنة تاري كما سنة بمبنشي سنة تاري كما أبو ديسكي متغير متلازمة سنة هذه كما سنربو fayanna haƙiƙatar fatayi domin haƙiƙan fatayi huwa yartifa'ul hujibi shine a ɗauke mutum hijabi alhailatu bainal abdi wanda ya shiga tsakanin bawa ba obaina mutalatul haqaiqi sifati da kuma rashin ganin rashin ganin rashin gani shine matsala na haƙiƙan sifa wal asma'i yanzu dukkanmu nan muna ganewa akwai yakin da yake tsakanin akwai suna da sifa wanda yake na aiki ne na ubangiji suna da sifa wanda ke sifa ne na aikin ubangiji amma ya za ka yi ka gane Allah sami'u ne ka gane basiru ne ka gane mutakallimu ne ka gane ƙadiran ne ka gane muridan ne ka gane aliman ne ka gane hayyu ne akwai ha'il akwai tsari a tsakani wanda ba ka gane wannan gashi alƙudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal sam'u wal basaru wal kalam gashi sifofi ne na ubangiji kuma suna jikin ɗan adam yaya abun yake ha'ilun ya tsare ka karanta wannan tsawon lokaci ka dade kana karatawa tun a tauhidin ash'ariya a hadari amin kawaidi ha'ilun ka iya ganewa ka ware shi ka iya ganewa ka ware kaga Allah ƙadiru ne, mai iko ne, kuma muridu ne, mai nufi ne, kana da ƙudura kana da irada. A ƙudurarka sai ka ce, bari yanzu kana za ka yi karatu. Ƙudura ne, kana da ikon yi kenan. Muridan sai aikin ya tabbata bismillahir rahmanir rahim an zartar sifa ne na ubangiji wanda Allah ya baka da ji da gani da magana kasancewan karaye duk sifa ne wanda Allah ya baka to wannan siffan hijabi ne hailu ne bain al-asma'i was sifat sannan idan ka zo a sifa in yaro aka dake shi za ka ji ya ce wayo Allah na haka zai ce ma wayo Allah na zai kira Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah idan yaro ya tsuntuwa za ka ji ya ce Allah ya ba shi Allah ya ba shi sun tuwayi Allah ya bashi kaga yana nuna maka akwai ha'ili amma ana budawa ana yankewa in ya gani zai gani ha'ilun ne akwai bambanci tsakanin al'asma'u wa sifatu wanda yake tare da rabbul izza wanda Allah ya baka abun yana tare da kai komi za ka tafi da sunayen Allah ne komi za ka tafi da sunayen Allah ne a cikin kuma dukkan canjin makamai ana tafiya da haka ne to ɗaukar konan wa muhiƙo suwaril akawa ne sai ka kore sura na kaunu min alamin abdi na daga alam na abdu wa hissihi da motsinsa wa idraki da riskansa wa fahimi da fahimtansa wa ta'alluki da ratayensa hatta la yabqa lil ghairi har sai ka gane la gairu wa la gairiyati babu duniya babu lahira kwa ga wa inna ila rabbika muntaha amma bidayanka abinda za ka iya ganewa kenan amma in ka yi kasan abin ya koma wajen Allah haka da laif ɗaligai wala gaireti wujudan ba za ka iya gane ko duniya ko lahira akwai wani sama illa wujudan haƙi sai dai Allah wujudan haƙi bil haƙi lil haƙi fil haƙi anil haƙi amma komai daga farko abin da za ka dinga tafiya kana tafiya a yaranta ne sai ka je ni haya shi ka gane a shi tun farko duk tsallan da kake haka ne shi ne ɗaya daga cikin sufaye yake cewa tuntuni ina magana da Allah sai mutane suna ganin da su nake magana. suwaril akawani muhiqun li suwaril akawani kuma shine suwarul akwani duk abin da kake magana kai mu magana amma magana kai mu magana waye mai magana ne ta ma haka ka sani fowar lazi an ɗaka kulle shay'in ashe kuwa in Allah shi ke magana da kowa to wanda yake ma magana da siffa kuke magana a cikin tafiya wanda zai an daga kulle shi duk wani mai magana inda zai nufi ki to Allah ne mai amma ya kai kai tamizi ka gane shi ne to wannan ne fa ake tafi ake barin kida humai sai su ga kaman ba nasi ake magana akan sufanci babu wani abin da bayi da nasi kuma daga ƙurani domin ba magana suke na son zuciya ba su suna da idrakin abin da baka gane ba ne abin da suka sani ne wanda kai baka san shi ba kai kuma sai ka tsaya kare-kare a yi labin na ka tsaya wishin a ƙa'idar nahu na'ibu fa'ilun menene shi na'ibu fa'ilun fa'ilun ko ba ka bane in na yi fa'ilun fa'ilun ne in mutum ya yarda haka ne ko ya yarda ko karye da na yi fa'ilun fa'ilun ne limamin da yake tsaye na sallah alolansa na warewa wani za a jami'ar an canza niyya ya yarka biyu saura biyu za a canza ne a ɓata sallah yake yi sai a ce ma biyu don wannan ɗin ya zo ya ƙarasa ya ɗauke ku me yasa aka yi haka me yasa kaga na yi failun failun Allah ce mai kyau faiza wa haza idan wannan ya abku barazat al-ma'rifatu iyaniya to ma'rifa ta bayyana fili bi darurati ba sai ka sha wahala ba wafa ba alal abdi me ya kwaranyo wa bawa bahar liƙini kogin nan na yaƙi ne alkulli lakin sai dai ma sahoyi wal baƙa'i akwai sahu akwai baƙa'u wanda ya faru wa ma kana qabla haza abin da ya kasance kafin wannan minnal mushahadati na daga mushahada guyubun gaibi ne guyubun akawa ne gaibi ne na kaunu wa zuhuri halil abdi idan kuma aka samu bayyanta gabawa fa innahu yusamma kashfan ana kiransa kashifi wala yusamma fatahan ba a ce masa fatahu fatahu fatahi daban kashafi daban wala ma'rifatan kuma ba a kiransa ma'rifa ka gani abinda za a kira shi kenan in ya zama zuhurin sai kasance gabawa bayan ya bayyana to za a ambace shi kashafi amar kashafi wala yusamma faidan fatahan ba za ce amma su fatayi ba wala marifatan ba za ce masa ko marifa ba to yaren mu kenan wannan yaren dole sai an koya maka kowane ka rike shi a kujeransa sannan ka gane kowane akwai bambancin wannan da wannan kai ba za ka iya fahimtar bambancin ba amma in aka bambance maka za ka gane wa amal waridu shi kuma waridi faho ibaratun shi kuma ibara ne an buruzi mayati daga abin da yake shi waridi na ka ce maka waradul waridu warada a larabci abu ne wanda ya gangaro yana da sama da ƙasa warada da larabci kama turo dutse daga tudu warada ne kama a sa ruwa a sa guga a rijiya warada ne kaman na ganin in aka tona rami haka ba halin ya gangara bai yi step ba in aka tona shi iri daya na jin ya zo kwance zai yi waje daya ba waridi ba ne amma in ya gangara ya slow warada ne to shi waridi ana kiransa a larabci abin da yake zuwa wajen mutum ibaratun an buruzi shi ne yake maka ibara an buruzi ma ya ci min inda da abin da yake zuwa maka daga wajen Allah min hadaratul haƙƙi daga hadaran Ubangiji ilal abdi zuwa ga bawa bi suratul ƙahariya yana zuwa ne da sura na ƙaharu ƙahariya au bi suratul jamaliya ko yana zuwa ne da sura na jamala wawo ya shilu jami'al ulum shi kuma yana tattara dukkan ulum a cikin ulumu dai me yake bayarwa alma'arifu asararu ahawalu yaqinu anwaru shi kuma ya tare maka abu wajen guda biyar ko guda shida zai baka marifa zai zo maka da sirri zai zo maka da hawalu zai zo maka da yaqinu zai zo maka da anwaru kaga a me yake zuwa daga cikin wurudu ne waridin nan shi kuma yana zo maka ne da siffa ƙahariya wal jamaliya haka Allah ya so haka Allah ya yi yau haka Allah ya so haka Allah ya yi kuma ya zo maka da abin da baka da shi yanzu aka samu shi ake kira waridi shi ake kira waridi wa mal halu shi kuma hali daban hali daban yadda yake zuwa hali ko ibaratun an amrin shi kuma ibara ne daga wani al'amari yuradu min hadaratul haƙi wanda shi ma yake zuwa daga hadaran ubangiji bi suratul qahariya da sura qahariya au jamaliya a zo maka da ɓacin rai ko a zo maka da farin ciki ba zaɓinka ba ne eh ba zaɓinka ba ne musamman shi ibrahim radiyallahu ta'ala nu an tilasta wa rai ka gani an tilasta ma rai son abin da ya kyautata ko ƙin abin da ya munana tilasti ƙaharu jamala ƙahariya jamaliya ne sannan an wajabtar mutum labudda an tara ma ya suruka ma ya duruka dole za ka ga abin da zai farita maka rai kuma dole za ka ga abin da zai bakanta maka rai ko ka so ko baka so ba jamaliya ne ƙahariya ne jamaliya ne ko sai abin da kake so za ka gani wanda ba ka so ma za ka gani wanda kake so za ka gani wannan ƙa'ida haka Allah yi ba yadda za ka yi a rayuwanka to wannan surori ne yukayiful abdu bawa ana sa shi yi suratin da sura ma mun da bikun alayhi abin da ya tare shi wa misaluhu misalinsa fi rajulin fi rajulin cikin mutum allazi duriba miyatu saudan wanda aka yi masa bulala ɗari masatin lijildihi ko kowane bulalar sai ta ɗame shi a jikinsa fama ta harraka babu motsi da ya motsu wala ta gayyara lahu wajaha babu abin da ya ji likita masa fuska falama udilika lokacin da aka sake shi wadaraba saudan wahidan saha bayan an yi bulala ɗari bai yi kuka ba bai canza ba amma da aka zo kan bulala ɗaya sai ihu fakana fi awal wurdi alaihi sai kasance farkon abu ne fara zuwa gare shi halun hali ne min mushahadatul haqi daga mushahada na alhaqu Ubangiji mun ɗabi'un ala kamal mahabbati wanda ta daidai da kamala na soyayya fi zatul haƙi cikin zatul haƙi wa kamalu ta'azimi da isa na girmamawa wal ijlali laha da buwayantarwa gare ta fassara fi kulliyati sai wannan ya shiga cikin kulliyarsa zalikal hal wannan halin fa zala isa su bayan bulan da aka madari ma satul jildi bai ihu ba sai bulala da ya yi ihu ɗari ya kamar to ka azala isa su bil alami tsaremar da aka yi hijabin da aka mar bai ji ba amma yanzu da aka yi mar ɗaya sai ihu lama galaba alai min tallazu bishawati bishuhudi sai ji irin daɗin da yake ji a jikinsa wanda da bai damu ba akwai lokacin da mutum yana kan garewa sai ka ga mutum an yi mar abu bai ma san an yi ba amma ana yin sa lokacin ya yarda ya sake zai ji daɗi ana mar kuma sai ya ji ana mar sai ya ji to wannan ake ma maganar hali to wannan halin hailun ne fama a hassa bisa ƙilin darbi dukan da aka madari bai ji ba wala alamu bai ji raɗaɗinsa ba fala ma ɗawa halai bisa hali da aka nannaɗe wannan da maka wancan ne ka jure ka yarda za da ke ka ka yarda koma me za a yi maka wancan an yi maka baka ji komai ba sai da aka sace ka ka sake kana abin nan aka ma daya sai kuma ka yi ihu hali ne hali ake nufi wannan lamma dawa alaihi bisan hali da aka nan abin da yake ciki na halin da ya dade shi sai aka sake shi wahaja ba ni shuhudi darbi saudi wahidi sai aka yi masa hijabi sai aka sace shi sai aka marbulala daya fasaha sai ihu min faƙaɗe zalaikal hali saboda wani halin ne babu da ai da ka ga mutum ana dukansa ya daure eh ana dukan kuma na gaske ya daure ya yadda misali kaman ɗan shaɗi wanda sharo nake nufi ana dukan mutum yana ana abin nan yana ana dukansa yana ji babu laifi a sace shi a marbulala ɗaya ba tare da ya sani ba bayan ya sake jikinsa ya zai to wannan ihun shi ake nuna maka misalin shi ake nufi da hali shi ake nufi da hali wamal anwaru shi kuma anwaru ta haƙiƙatuwa haƙiƙata malumatun sanani ne waho biyawo shi ne haske anwaru jami'an anwaru biyawun wamar raƙa'iku wadda ƙa'iku walla ɗaifu me yake nufi da raƙa'iku siririn abu da ƙa'iku abin da ba a iya gani laɗaifu abin da ba a iya gani fahi ibaratun amma ya gamidu anil haƙa'iƙil ulumi shine abin da ya shiga cikin zurfin ilimin da ba za ka iya ganin abin da ke gurin ba wal ma'arifi wal asrari da ma'arifa da sirri shojiya ne ya baka ya ce wa mal hadarat su kama an kira hadarat hadara hadara hadara wal manazilu da manazil daga waje kaza musulunci zai tura ka imani imani zai tura ka ihsani shikenan an gaba ha a yakin ake ne yawa to musuluncin nan sai ce muka yana da martaba guda uku martaba at-taubatu wa taqwa wal istiqama shi kuma ina zai tura ka martaba guda guda uku a babin imani shi kuma ina zai tura ka martaba guda uku a babin kaza shi kuma dauka koma ma'arifa me zai sake tura ka sai ya baka siffofi casa'in da tara casa'in da tara duk wannan za su shiga wanda Allah ya yi taimako an yi waɗansu rubutu a kai shine anwarul kalbi fi ma'arifati a hawalil kalbi halayen kalbu in ka dube shi an cire kusan casa'in da wani abu duk yadda za ka je kai ta'aliki ya koma kan islamun imanin ihsanun wal musharatu wal mawaqifu da mushahada shi kuma manazilu kowane manazilinsa daban ne kowane mushahadarsa daban ne kowane mawkifinsa daban ne manazil masaukan musulunci daban ne manazil na imani daban ne manazil na isani daban ne amma sunan shi manazilu haka kawai za gaya maka saboda abarka kuma in ka koma manazil tawbati daban ne manazil taqwa daban ne manazil istiqama daban ne manazil dukkan manazilin daban ne kowanne in ka shiga in aka buɗa maka shi ya fi duniya da lahira kowanne guda ɗaya amma sunan shi manazilu kawai haka ba baka wal mawaƙifu da matsaya wane larabika manta faƙar taƙaddamata isharatu ilaiha mun gabatar da ishara fi mawabi'in a gurare min alkitabi daga cikin wannan littafin wa billahi tawfiqi Allah shi am addaga mudakatar Allah ka mana in ta ma'amallahu alaina shautu yani yana daga cikin abin da ya mana imla'i to alhamdulillahi abin da za mu yi magana in na haɗa shi da wannan karatun ba zai fitar man da abin da za a yi ba amma wannan za a tsaya da shi haka wannan karatun shi kuma zai buɗa maka ilimin riyadi ilimin riyadi shine abin da za a baka ɓangaren ilimin shiga halawa masu shiga halwa ya suke suke shiga halwa me ake me manufan shiga halwa to wannan shine gobe za mu yi magana insha Allah saboda in na shiga wannan watakila zai shiga wannan ba shi ilimin da ba wannan kuma a shige shi da ba saboda a nuna na ga yanayin yadda ake shiga halaba kuma ga manufa menene ainihin manufan shiga halaba abu biyu ne ya za ka yi ka yanke tunanin da kake a duniya ka komar da shi allah ne manufanka duk duk wani abu ka yanke karka dinga waiwaye kana kallon duniya a ya zama Allah shine manufanka shine manufan halwa riyada an aka shiga amma ayyawanci ba haka ba ne amma abin da shautani ya kawo yanayin abin kenan karan farko karkarin ga tuna me zai faru me ya faru me ake yi me za a yi babu allah shi za ka tunkara ka yanke wannan duk abin da za ka yi tunani a kansa na nema ko na neman samu babu shi to in ka iya kawar da wannan to daga nan ne za ka sami inda ake nufi kuma da ta'adil mizaji abinda za ka ci akwai ƙa'idodin abubuwan da za ka ci ba halin ka ci abu wanda ya fito daga jikin abu mai rai ba ya yiwa ba ya yiwa amma mutum yana halawa yana cin nama a ya buga miyan nama ma ba za ka ci ba ba shi yake ba ana shiga ne don a hore ana raba ana raba ruhi ruhi ake sa a ƙarfafa shi ruhi ake nema a ƙarfafa shi duk wani abu ko miya ne aka yi da abu mai rai ba za ka ci ba za ka ci gada mulki za ka ci wake za ka ci ayan bishiya za ka ci abubuwa amma duk wani abu mai rai komi aka yi da shi ba za ka ci ba saboda shi yana lullube ruhi ne nan kuma ana son a buɗe ruhi ne kar ruhi ya ya rufe mutum kuma duk abin da ka ci yau ƙoshin da ka yi yau to washe gari za a rage kamar a ce za ka take ka dafa shinkafa cokali goma sha biyar ko cokali ashirin sai ka cinye in ka cinye to gobe sai ka cire cokali ɗaya jibi sai ka cire cokali daya gata ka cire cokali daya sita haka zai baka kana rage cokalin kana rage shine mizaj na abin da zaka ci abincin ka ba wai kawai ka zo sai ka naɗe ka takure ka cinye a ba haka bane abin da zaka ci yau ba shi zaka ci gobe ba na gobe ba shi zaka ci jibi haka haka har sai ka zo na da wannan ne ake samu har ka kai samadaniya sai kai kwanaki baka ci ba baka sha ba kuma babu ne zai cutar da kai amma ba karo da yake marar buga za ka ga mutum ya zo ya ce maka ba zai shiga lawa zai shiga lawa bai ma san ka'idan abun ba amma ya ce maka zai shiga lawa zai shiga lawa in ka Allah ke abin ba haka yake ba insha Allah annan da mu tsaya Allah ka ba mu nasara amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار الذي صلاة تام له الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في ذلك واحد يا حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وكذي السلام عليكم